أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha hudu ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 16 ga watan nuwamba shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na 18 a cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar babban malami a sheikh al-mujaddid sheikhul islam muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na tara babu ma ja a fi zabhi li ghairillah babin da ya mana bayani akan hukuncin yin yanka don wani Allah hukuncin yin yanka ba don Allah ba wanda muka ji cewa shirka ce kuma tarayya ne ga Allah subhanahu wata'ala a cikin hakkinsa na bauta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu za mu tashi akan babi na goma insha Allah tabaraka wata'ala kafin mu shiga babi na goma muna gabatar da ta'aziyya ga junanmu bisa ga babban rashi da ya same mu a cikin wannan jiha ta mu ta Bauchi da kuma Najeriya baki daya na rasuwar babban limamin masallacin Gwallaga Imam Ibrahim Idris muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama Allah ya haska makwancinsa Allah ta'ala ya sa aljanna ta zama makoma a gare shi abin da ya karar da rayuwarsa yana yi na limanci da karantarwa da jagorancin salloli salloli biyar da sallolin juma'a da idi muna roƙon Allah ya cika ta mishi ladan shi Allah ya cika ta mishi ladan shi inda ya kurakurai Allah ka gafarta masa Allah ka yafe mishi Allah ka kauda kai daga laifuffukan shi Allah ka kauda kai daga kurakuran shi Allah madaukakin sarki ka sa aljanna ta zama kuma a gare shi muna roƙon ka ya Allah ka saka mishi makwancin shi Allah ka sanya mishi makwancin shi Allah ka sa can tafi mishi na muna roƙon ka ya Allah ka sa yana cikin rahamarka Allah ka sa yana cikin dausayin aljanna Allah ka sa kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka tsare shi daga azaban kabari ka tsare shi daga azabar wuta ka tsare shi daga zamewan furuci ya ubangiji Allah muna roƙon ka gafarta mishi Allah ka yi mishi rahama Allah ka yi mishi rahama Allah ka kyautata namu bayan nasu Allah ka kyautata namu bayan nasu Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka jama'a wannan yana ƙara zama mana isna da jan hankali musamman ga 'yan uwana matasa wannan yana zama mana izina akan cewa wannan rayuwar abin tsoro ce mun ga cewa wanda suka bi Allah ɗin suka tsayu akan koyar da addinin Allah din da nuna ma mutane yaya ake bin Allah su ma kansu Allah bai bar su ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito annabi yana cewa yadhhabu salihuna al-awwal fal awwal annabi yace salihan bayi za su yi ta mutuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace thumma yabqa hufalatun ka hufalati sha'iri aw tamr annabi yace za a wayi gari waɗanda za su yi saura a duniya mutanen da za su rage a duniya yanda ka san tankan dabino ne kaman tankan dabino ne ko harawa la yubalihimullahu bihim Allah ma ba zai damu da su ba a duniya duk wani abun da zai faru da su a duniya ba ruwan Allah ko sun roki Allah Allah ba zai saurare su ba saboda sun zamo dusa sun zamo tanka ba su da wani amfani saboda haka wannan izina ce da ishara zuwa gare mu musamman ga matasa wayannan dattawan da manya-manyan malaman da muke gani matasa muna zagin su muna cin mutuncin su muna sukan su saboda wani abu na duniya to duniyar gashi nan suna ta tafiya suna bar mana ita suna ta tafiya suna bar mana ita abinda muke zagin su akai akan duniya to duniyar gashi sai tafiya suke yi suna bar muku ita abin da ya rage gare ku shine kuku dawoma a cikin duniya din in hakan zai yi kaga wannan kuma abu ne wanda ba zai taba yiwa ba saboda haka wannan izina ce da jan hankali zuwa gare mu idan mun dauki shi liman da za a babu tarihi cewa ya shekara 40 40 da wani abu yana karantarwa yana jagoranci yana limanci a shekarunsa da aka ce 77 zuwa da 8 da Allah ya mishi rasuwa a ciki ka lissafa in ya shekara arba'in yana jagoranci da limanci da karantarwa to yaushe ya koyi karatun ya koyi karatun nan daga tasowansa zuwa shekara talatin da wani abu yana matashi to ya karar da samaltakansa wajen koyo ya karar da tsufansa wajen karantarwa da koyarwa amma duk da haka duk da haka Allah maɗaukakin sarki bai bar shi ya dawoma a duniyar nan ba sai da Allah ya ɗauki ransa to ina kuma ga samanin da saurayin da ya karar da rayuwansa a badala da aikin banza da zagi da cin mutuncin mutane ya kuma shi kake tsammanin tsufansa za ta kasance ya kake tsammanin kuma mutuwarsa za ta kasance wannan duk yabon da bayan Allah suke mishi suna jinjina masa suna yi mishi yabo ana faɗan alkhairi a gare shi ya samu wannan ne kawai don sunan shi Ibrahim ba haka bane me ya ja mishi wannan shine saboda aikin da ya ma addinin Allah da aikin da ya ma mutane ka duba gadan dozon jama'a wajen sallan da aka yi mishi salatul ghaib a hakan babu gawan a gaban mutane salatul ghaib ce a hakan ba gawan a gaban mutane inda a ce akwai gawar a gaban mutane ya za a kasance kenan al-imamu ahmad ibn hanbal Allah ya mishi rahama yana cewa bainana wa bainahum yawmul janaiz yace in kana so ka gane bambanci tsakanin ahlus sunna da dan bid'a to a haɗu ranar janaza a haɗu ranar janaiza a nan ne ake gane wane ne mutumin arziki wane ne na Allah wane ne mutumin kirki a haɗu a ranar janaza to kaga wannan izina ce a gare mu ba da jimawa ba haka nan ɗaya daga cikin dattawanmu manya-manyan limamanmu a cikin garin nan malam hamza muhammad sarkin malaman ajiya ba da jimawa ba ya rasu satuttuka kaɗan da suka gabata sai ga shi ma limamin gwallaga allah ya karɓi rayuwarsa saboda haka wannan izina ce a gare mu musamman ga matasa ina ƙara maimaitawa mu tsaya mu kalli rayuwar waɗannan dattawan mu gani yadda al'umma suke faɗan alkhairi a gare su suke faɗan alkhairi a kansu mu yi lissafi mu gani tsakanin mu da Allah samartakan mu ta yi kama da tasu ballantana har mu yi tsammanin za mu samu tsufa irin tasu balle mu yi tsammanin za mu samu yabo na alkhairi bayan mutuwar mu irin yadda suka samu ya kamata mu yi makan mu faɗa ya kamata mu yi makanmu fada a nan za mu gane fa cewa rayuwar nan tamu akwai bukatan gyara a cikinta akwai gyara a cikinta tsarin da muka ɗaura rayuwar ba ta yi daidai ba in muna tsammanin cewa za mu gama dushar holiyar da za mu yi a rayuwar duniyar nan sannan kuma mu zo a wayi gari duk abin da waɗannan malaman da waɗannan dattawan suka samu na alkhairi a rayuwa da bayan mutuwa da yabo na alheri daga wajen mutane mu ma mu yi tsammanin za mu same shi a haka yadda muke gudanar da rayuwarmu ba mu yi ma kanmu adalci ba ba mu yi adalci ma kanmu ba Allah yana cewa am hasibal ladina jitarahu sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun Allah yana cewa am hasibal ladhina jtarahu sayyi'at Allah ya ce shin wai waɗanda suke aikata ayyukan banza suke aikata ayyukan ayyukan asha suna tsammani ne an naj'alahum kallazina amanu wa amilus salihati suna tsammani ne shin wai za mu sanya su su zama daidai da waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari sawa'an mahayahum wa mamatuhum ya zama rayuwarsu ta yi kyau da mutumin da ya karar da samaltakansa da tsufansa wajen bautar Allah da hidima ma addinin Allah da wanda ya karar da tashi samaltakar da tashi tsufar wajen ayyukan asha da ayyukan da Allah baya so da rashin kula da ibada da shaye-shaye da ayyukan banza da kwacen wayoyi Allah ya ce suna so mu sanya su ya zama da rayuwarsu da mutuwarsu duka su zama iri ɗaya Allah ta'ala ya ce sa'a ma yahkumu in ma mutum yayi wannan tunanin yayi wannan hukuncin to babu shakka yayi hukunci mai muni yayi mummunan hukunci bai kyauta ma kansa ba in yayi wannan tsammani idan yayi wannan tunanin saboda haka ya ku ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu koma mu bauta ma Allah mu tsayu akan bautan Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana alkawari cewa duk wanda ya dawo ya komo zuwa gare shi Allah zai karɓi shi hannu biyu saboda haka wannan rayuwar da muke ganinta ba ta da tabbas ba ta da tabbas yadda muke ganin waɗannan dattawan suna tafiya alama ce ta cewa duniyar nan ta fara zama abin tsoro alama ce ta cewa duniyar nan ta fara zama abin tsoro domin irin matasan da muke gani jama'a in har su ne dattawa a nan gaba to wallahi akwai matsala in ba a gyara ba akwai matsala Allah ta'ala ya samu dace muna roƙonka Allah ka gafarta ma liman Allah maɗaukakin sarki ka yi mishi rahama Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna ta zama kuma a gare shi abin da ya gabatar na ibada Allah muna roƙonka Allah maɗaukakin sarki ka cika ta mishi ladan shi ka sanya mishi a cikin mizanin shi na kyawawan ayyuka If you have over three loaners, but you cannot even borrow one thousand.
Allah muna roƙonka ka kyautata namu bayan nashi Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi akan babi na goma insha Allah ta'ala malam yace babu la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah malam yace babu wannan babin zai mana bayani ne akan cewa la yuzbahu lillah ba a yin yanka ma Allah bi makani a wani wajen da yuzbahu fihi li ghairillah a wani wajen da ake yin yanka ba don Allah ba duk wani waje da aka ce wannan gun an ware shi ne ana yin yanka a wannan gun ba don Allah ba to malam yace baya halatta mutum ya kai yanka da zai yi ma Allah ya kai shi wannan wajen baya halatta duk inda aka ce ga nan waje nan da ake yi an riga an saba da cewa ana yin yanka a wannan go kuma ba don Allah ake yin wannan yanka din ba an ware waje ne domin a dinga yanka dabbobi waɗanda za a dinga yanka su ba saboda Allah subhanahu wata'ala ba to malam ya ce haramun ne baya halatta mutum kuma ya kai yankan da zai yi ma Allah ya kai shi wannan wajen saboda me saboda saboda guje ma shirka wa ƙaunullahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, La ta fihi abada, la masjidun, ussisa ala taqwa min awwal yaumin a haƙƙu an ya ƙuma fi, fihi rijalun yuhibbuna an ya taɓaharu, wallahu yuhibbul mutahirin. Allah maɗaukakin sarki yana magana da manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yana cewa la taqum fihi abada Allah ta'ala ya ce yana bayani a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira daga makka zuwa madina bayan wato an gina masallacin quba domin masallacin quba an fara gina ta ne gabanin a gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan an gina wannan masallacin sai wasu suka zo suka gina wani masallaci su ma a unguwansu wanda ake kiran masallacin da masjidul dirar to wannan masallacin da suka gina sun gina shi ne domin raba kan al'umma da kuma kira zuwa ga bautan gumaka saboda haka suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya bude musu wannan masallacin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani bai amsa bisa ga haka Allah ta'ala ya ce da shi la taqum fihi abada Allah ya fara da cewa wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl waɗanda suka riki wani masallaci domin cutar da jama'a masjidud dirar da kuma ƙara kafulci da raba tsakanin muminai da kuma ba da mafaka ga waɗanda suka yaƙi Allah da manzansa a karan farko Allah ya ce wala yahlifunna in aradna illa alhusna za su rantse maka da Allah su ce wallahi ba komai muke nufi ba sai kyakkyawar manufa manufar mu akan ginin masallacin kyakkyawa ce wallahu yashhadu innahum lakadibun bayan ko Allah ya shaida cewa ƙarya suke yi da aka sai Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama la taqum fihi abada kar ka sake zuwa ka tsayu a wannan masallacin dan kai sallah kar ka sake zuwa wannan masallacin la masjidun ussisa ala taqwa masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah min awwal yawmin tun daga ranar farko na hijiranka a haƙu an taquma fihi wannan shine masallacin da ya fi cancanta ka tsaya a ciki domin ka yi bautan Allah fihi rijalun a cikin wannan masallaci na Quba akwai wasu mazaje yuhibbuna an yatahharu suna so su tsarkaka a tsaftace su wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarkaka Allah yana son masu tsaftata to kaga wannan ayar malam ya kawo ta sai ta nuna mana ashe wancan masallacin in ya zama waje ne na raya kafulci da raba kan al'umma da ba da mafaka ga wanda ya yaki Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun a karan farko Allah sai ce ma annabi kai da zaka je kai sallah don Allah don Allah zaka yi sallah amma kar ka sake zuwa wannan masallacin kai sallah ashe kenan malam yana so ya kafa mana hujja da cewa bi halatta a ce in aka ware wani waje domin bautan wani Allah to bi halatta kuma musulmi ya je bauta ma Allah a wajen ba Allah ya sa muna fahimta bai halartar musulmi ya je bauta ma Allah a gumba an sabit ibn dhahaki radiyallahu anhu qal nadara rajulun an yanhara iblan bi buwanata فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما an karɓo daga sabit ibn dhahaki Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce nazara rajulun an yin haro ibilan bibuwanata ya ce wani mutum ya yi bakance ya yi alkawari cewa zai yanka raƙumi a wani waje da ake kiran shi da buwana ya yi alkawari ya yi ma Allah bakance cewa zai je ya yanka a wannan wajen fasa'alan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaya da wannan mutumin ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama gashi nayi alkawari nayi bakance ma Allah cewa zan yanka raƙumi amma a waje kaza annabi sai ya tambaye shi faƙala sai annabi ya ce hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyyati yu'bad shin a wannan wajen da kace zaka je kai yanka ma Allah zaka je ka yanka raƙumi a wajen akwai wani gunki ne daga cikin gumakan jahiliya da ake bauta mawa a wajen ai mun ji a baya a wancan darasin cewa waɗancan mutanen annabi Musa a afuwan waɗancan sabbin musulunta a lokacin da za a tafi yakin tabuka da suka ga cewa ga mushrikai nan sun rataya takubansu a jikin wata bishiya da ake kiranta da zatu anwat sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat mu ma nema mana bishiyar da zamu rataye takuban mu kaga kenan kwaikwayon mutanen jahiliyyar suka yi don sun ce a lokacin wani hannun hudasa wa ahadin bi kufrin ba mu jima da barin kafirci ba to shine annabi sai tambaya ce shin lokacin kuna jahiliya akwai wato wani gunki ne da ake bauta da ake bauta masa a wajen an ware wani waje ne na bautan wani gunki ya zama shine wannan wajen qalula sai suka ce a'a babu qala sai ce fa hal kana fiha idun min a'yadihim akwai wani biki na iri na jahiliya da ake yi a wajen domin kaga kenan mai yiwuwa in ya zama cewa akwai wani gunki da tun a jahiliya ake bauta masa agun ko kuma ana yin wani idi wani biki na shekara ko na wata ko wani abu makamancin haka a wannan wajen sai ce bari ya je yayyanka a wajen to me yiwa dalilin ya je yayyanka a wajen shine girmama wannan gunkin da ake bauta masa a gun ko kuma girmama wannan idi ko bikin da ake a wannan wajen babu mamaki faƙalula sai suka ce shi ɗin ba babu faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aufi bi nadhrik to cika bakancen da kai cika alkawarin da kai fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah domin duk wanda ya bakance yayi alkawari sai zama abin da ya bakance akai din sabon Allah ya shigo ciki to ba cikawa ba a cika bakance akan abin da yake sabon Allah ne wala fi ma la yamliku ibn adam ko kuma abin da dan adam bai mallaka ba abin da ba mallakin sa ba to kaga a wannan hadisin ya nuna mana kenan cewa ko da kuwa shi wannan yankan da zai yi zai yi don Allah ne amma in dai a wajen an saba yanka irin na jahiliya ko an saba bautan gumaka a wajen ko an saba yin wani idi na jahiliya a wajen to baya halatta ya je ya shi sai sa annabi ya ce la wafa al nadhru fi ma'siyatillah ba a cika bakancin an yi shi akan sabon Allah ashe yin hakan menene shi sabon Allah ne zunubi ne yin hakan zunubi ne yin haka ɗin sabon Allah ne domin addinin musulunci addini ne da ya zo da tsaitseni mai matukar girma musamman akan abin da ya shafi tauhidi da ta Allah da bauta duk wani abin da zai kai izuwa ga a maida wato ainihin wani ya zama Allah ko a girmama wani sama da matsayin da Allah ya bashi to addinin musulunci yana taka burki akan wannan abu yasa kaga alhamdulillah mun gode ma Allah da imam ya rasu a kasar Masar saboda ahlus sunna ne mu sai aka yi mishi sallah a can aka binne shi a can mu kuma nan sai aka yi mishi salatul ghaib saboda me saboda saddu dhari'a inda a bid'a ne to girmansa da matsayinsa ya kai aje a ɗauko shi a dawo da shi gadi saboda ana so a ajiye shi don a koma ana bauta mishi amma a sunna babu wannan a ka'ida ta sunna ita ce duk inda mutum ya mutu inda aka samu musulmai suka yi mashi wanka suka yi sallah to ana ake binne shi baya halatta mutum ya tashi daga nan bauchi ya tafi gombe ko ya tafi kano ya rasu a can a ce a ɗauko gawansa a dawo da shi garinsu kafin a binne shi wannan ba musulunci ba ne wannan ba musulunci ba ne hatta webil ɗin da za ka ga ana yi na gawawaki na babban mutum din ya mutu a wata ƙasa a ɗauro shi a jirgi a dawo da shi ƙasansu a binne shi a nan wannan ba musulunci ba ne abinda musulunci ya koyar shi ne a yi mishi salatul ghaib duk da saɓanin malamai akan salatul ghaib amma mafiya yawan malamai sun tafi akan halaccin yin salatul ghaib irin su Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen irin su Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz da sauran malamai sun tabbatar da cewa in mutum babba ne shi mutumin kirki nagaltaccen mutum malami ya rasu to ko da an yi mishi sallah a can inda yake to ya halatta kuma al'umman garinsu ko a sauran garuruwa a sake mishi salatul ghaib ya halatta yana halatta to balle kaga shi imam da ya rasu duk wanda ya kalli bidiyon yadda aka yi mishi sallah zaka ga dama alhamdulillah mu nan Najeriya mu ba kasar Larabawa bane amma kuma mafiya yawan kasashen Laraba mun fi su riko da addini yadda ya kamata iya mutanen da suka halarci janazansa ina da tabbacin ko a masallacin da aka kira sallan azahar mutanen da za su taru yafi haka yafi haka wannan sallan da aka yi mishi ko da a Lagos za a yi masa sallah to zai samu jama'an da sun wuce jama'an da ya samu a can zai samu jama'an da sun wuce haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana cewa babu wani mutumin da zai mutu a samu mutum arba'in wanda ba sa shirka ma Allah su tsaya akan gawansa su ce Allah ka yafe masa face Allah ya ba su cetonsa to saboda haka har wasu malamai suna ganin cewa ayin salatul ghaib khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yawan malamai sun tafi akan cewa ba khususiya bace don baka da hujjan da zaka ce kaza khususiya ce sai in annabi ya faɗa ai da Allah ya gaya ma annabi cewa ya halarta masa ya auri duk matan da ya ga dama duk wacce ta zuci ya rasulullahi ina son ka na baka kyautan kaina to kawai ya kalle ta in ya ga tana su in ya ga ta masa yana yana son ta yana kaunanta to shikenan ta zama matarsa in ya gamsu ba bukatun sadaki ba waliyi ba shaida ba komai sai in ya ga dama amma Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin wannan naka ne kai kadai banda sauran mu'minai ku mu'minai sai aka ce ku tsaya a hudu a hudun ma aka ce la nikaha illa bi sadakin wa waliyin wa shahidai adilin ba aure sai an samu sadaki an samu waliyai an samu kuma shaidu guda biyu adilai to kaga wannan kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to amma kaga anan ba hujjan da mutum zai ci salatul ghaib khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama dan bai da hujja akai babu hujja akai ba hujja akai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa akwai wani mutum bakin fata da yake yawan zuwa yana share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya rasu annabi sai ya kwana biyu baya ganin sa sai ce ina hawa ne sai sabbin suka ce ai yaro su su suna ganin darajansa bai kai har a ce sai sun je sun gaya ma annabi ya taso ya zo ya masa sallah ba su kawai bari su yi mishi sallah haka suka binne shi annabi sai ya ce afala kuntum azantumuni bi me yasa ba ku faɗa mun ba lokacin da ya rasu dulluni ala qabrihi mu je ku nuna mun kabarinsa abu hurairah ce fa ata qabrahu fa salla alai annabi ya koma kan kabarinsa ya sake yi mishi sallah sallallahu alaihi wa sallama kaga kenan sai tabbata cewa in mutum mutumin kirki ya rasu to bayan an yi mishi sallah waɗanda ba su samu damar halattar sallansa ba to yana halatta su sake yi mishi sallah a inda suke ko in suna nan in suna garin su ya halatta su je kan gawansa kan kabarinsa shi mishi sallah wannan shine salatul ghaib daga babu wani hujja da yace kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama almuhim shine karantarwar musulunci ita ce duk wanda ya rasu to in dai ba an tabbatar da cewa misali kamar mun sani cewa akwai garuruwan da binne mutum kuɗi ake biya tafiya in ta yi tafiya ran da wani ya mutu aka kawo kuɗi za a tono shi a zuba wani a wajen mun sani cewa ana samun haka har wasu daga cikin garuruwanmu na nan kudu ana samun haka to yin zai ba irin wannan uzuri da lalura da ta kama ba to musulunci bai karantar da mutum ya mutu a ɗauko shi daga inda ya rasu a ce dole dole sai an dawo da shi garinsu ba domin a hakan akwai wani nau'i na ta'azimul mayyit akwai wani nau'i na girmama mamaci da bashi matsayin da ya wuce inda Allah ya ajiye shi saboda karantarwar musulunci domin a tare mutum a tare mutane kar tafiya tafiya tafiya tafiya har ta kai su zuwa ga bauta ma wani wanda ba Allah ba wannan shi yasa musulunci bai gamsu ba bai yarda ba a ce wai ga wani nan bawan Allah wai shi shi kadai shi kadai wai an ware masa inda za a yi mishi kabarin sa inda ya wato gefa da sauran mutane wannan babu shi a musulunci addinin musulunci abin da ya zo da shi shine duk wanda ya mutu a ji a kai shi makabarta a binne shi wannan shine shi yasa musulunci ya tanadar da makabarta in ba don haka ba sai a ce kowa ya tanadi filin binne kansa a cikin gidansa amma musulunci tanadar da mu ya tanadar da makabarta duk wanda ya rasu a je a kai shi makabarta a binne shi abin da yake bukata yanzu shine a ci gaba da yi mishi addu'a in dai Allah kuke roka masa gafara to a ko ina kuke a ko ina yake in kun roka gafaran za ta isa zuwa gare shi za ta isa zuwa gare shi saboda Allah ake roko ba wani Allah ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace akwai wani gunki ne da ake bauta masa domin ka'ida da masu ita ce kamar yadda annabi ya faɗa Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara me dali- me dalilin da yasa Allah ya tsine musu shine idan wani mutum nagaltacce ya mutu a cikin su ko annabi ko salihi to sai su gina sai su yi gini akan kabarinsa daga nan su mai da shi ya koma masallaci ko wajen bauta su ci gaba da bauta da haka duk inda kaga an ce ga wani abu na jahiliya nan ana bauta ma wani gunki a wajen to wannan gunkin ya mutu ne a wajen aka binne shi sai aka sassaka mutum mutumin sa aka koma ana bauta mishi abu sai aka koma ana bauta mishi a wajen to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai ya tambaya aka tabbatar da cewa babu kafin annabi ya ce masa je ka cika bakancenka domin ba a cika bakance in ya zama sabon Allah ne domin shi sabon Allah a karan kansa ma ba a daukan bakance da shi ba daukan bakance da shi domin in ka dauki bakance da sabon Allah ya zama ka ba ma kanka lasisin saba ma Allah kenan ka kalli abin da Allah ya haramta ka ce za ka yi shi kuma saboda Allah mutum ya ce yanzu misali na yi ma Allah alkawari cewa yau ba zan kwanta bacci ba har sai na shiga gidan wani na sato kaji uku a cikin kejin kajinsa kaga wannan sabon Allah ne sai kuma ya ce ya yi ma Allah alkawarin zai saba masa kuma sai ce ai in ka yi alkawari ma Allah ai an faɗa yufu na bin naziri su bayan Allah na gari yan aljanna suna cika bakance haka na yi bakance da ka ga su ma mala'ikun Allah ya sun yi bakance sun yi alkawari ma Allah cewa la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru sun yi ma Allah alkawari duk abin da ya musu umarni ba za su saba ba lokacin da Allah zai ce ku jibge shi kaga su ma ba za su ba za su saba wannan eh, alkawarin da suka yi ma Allah din ba to ba a yin bakance akan abin da ke saban Allah ne wala fi ma la yamliku ibn adam ko kuma abin da mutum bai mallaka ba abin da ba naka ba ba za ka yi bakance da shi ba bakance annazir shine galibi abin da malamai suke fassara shi shine mutum ya yi ma Allah alkawari alkawarin da yi ma Allah shine yana da wata bukata a wajen Allah bukata ta cin jarabawa bukata ta gina gida bukata ta yin aure ko wata bukata dai a wajen Allah to yayi ma Allah alkawari cewa ya ubangiji in ka biya mun bukata kaza to ni kuma zan yi ibada iri kaza zan yi azumi zan yi sadaka zan yi kaza zan yi kaza to wannan shine a bakanci tare da cewa wasu malamai suna ganin karhancin yin bakanci cewa ka yi ma Allah alkawari cewa in ka mun kaza zan maka kaza domin ɗan adam yana iya ji maransa cewa abin da ya ce zai yi ma Allah in ya biya masa bukatansa shine ya kwaɗaitar da Allah har ya biya masa tasa bukatar Allah kuma la yanfa'uhu da'atu da'i'ina wa la yadhurruhu wa la tadurruhu ma'siyatul 'asim biyayyan masu biyayya la tanfa'u ba za ta yi ma Allah amfani ba sabon masu sabo ba za ta yi ma Allah amfani ba so wani zai iya ji maransa cewa ai bukatarsa ba ta biya ba har san da yi ma Allah alkawari daka yanzu da yi ma Allah alkawari cewa in ka biya min bukata kaza zan yi azumi ko zan yi zakka ko zan yi sadaka ko zan yi wani abu makamanci haka to Allah ya kwadaito akan yana so ya ga yayi azumin ko sadaka shi yasa sai ya biya mana bukatar tasa to abinda mafiya yawan malamai suke ganin ya fi dacewa shine tawassuli shine ibadan da kace in bukatan ta biya zaka yi to kayi ibadan sai kayi tawassuli da ita ina fatar mun fahimta maimakon ka ce in bukata ta ta biya zan yi azumi guda uku to bari in fara yin azumi uku din sai in yi tawassuli da cewa Allah ina tawassuli da wannan ibada da nayi ta azumi ko ta karatun Qur'ani ko sadakan da nayi Allah ka biya mun bukatuna to saboda haka shi yasa Allah ya tabbatar mana cewa in ko ka ɗauki wannan bakancan kai wasu malamai ma suna ganin in ka ɗauki wannan alkawarin wasu malamai suna ganin ko da buƙatar bata biya ba za ka sauke shi amma wasu malamai suna cewa ai ka'idar musulunci ta ce almuslimuna ala shurutihim musulunci na tafiya ne akan sharadi abinda kai alkawarin shine ka ɗauki sharadi to saboda haka idan mutum ya ɗau wannan bakancen to shine Allah ya tiye ya bi bayin Allah cewa yufuna bin nadhir in sun yi wannan bakancen suna cikawa suna cikawa to saboda haka ba a yin bakance akan abin da ke saba ma Allah ne sai ce wala fi ma la yamliku ibn adam haka nan kuma abin da dan adam bai mallaka ba abin da ba naka bane ka ce kayi bakance akai a ce in har kaza ya faru to matar wani ta saku haka wanda ai ba mallakin ka bane ko kuma ka ce in har kaza ya faru in har bukata ta ta biya kaza to Allah ka shaida cewa motar wani nayi kyauta da ita wala fi ma la yamliku ibn adam abinda baka mallaka ba ba naka bane shi ba za ka yi alƙawari akai ba ba za ka yi alƙawari akai ba ko kuma abinda mai yiwa nakan ne amma bai ma iso zuwa gare ka ba in har bukata ta kaza ta biya to in na samu miliyan goma to zan yi kyauta da ita kaga wannan yayi gaibu ne yayi to ba za ka yi bakanci akan wannan ba da ka yi bakanci ne akan abin da naka ne za ka iya naka ne in na samu bukata kaza wayata na ba da ita kyauta gawa ne kaga wannan taka ce mallakinka ne kana iya yin bakanci a kai saboda aka yace wala fi ma la yamliku ibn adam to malam yace wannan babin yayi mana bayani akan wato ainihin menene hukuncin yin yanka a wani waje wanda ake yin yanka ba don Allah ba abu to yi malam yace fihi masail kalkashin wannan babin akwai masaloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsiru qawlihi la taqum fihi abada bayani akan menene ma'anar fadin Allah ta'ala la taqum fihi abada wanda mun ji bayani athaniya mas'ala ta biyu annal ma'siyata qad tu'athiru fil ardi wa kadhalika at-ta'a sabon Allah yana tasiri a ƙasa haka nan biyayya ma Allah yana tasiri a waje kaga sai aka ce nan din inda ake yanka ba don Allah ba to yankan da ake yi ma wani Allah ko kuma ake bauta ma wani Allah a wajen ko aka mai da shi wani idi na jahiliya ake yayi tasiri a wajen bautar Allah ma ba a so ka je kai a wajen bautan Allah ba a so ka je kai abu as-salisa mas'ala ta uku raddul mas'alatil mushkilati ila al-mas'alatil bayyina raddul mas'alatil mushkilati ila al-mas'alatil bayyina liyazula al-ishkal idan mas'ala mai rikitarwa ta zo to ana maida ta ne zuwa ga matsala bayyananniya domin shakka da rikitarwan ta kawo domin a kawar da abin da zai rikitar da mutane ne shi ne ma'anan abin da malamai suke cewa raddul mujmal ilal mubayyin abin da yake a dunkule to a maida shi a ɗaura shi akan mizanin faɗaɗɗen abu abin da yake a bayyane mai faɗi sai a fahimci wancan da yake dunkulalle arabi a matsala ta hudu istifsalul mufti idza ihtaja ila zalika ya halatta in mutum aka zo neman fatawa a wajensa to wanda ya fatawan kai ma ya halatta kai masa tambayoyi akan fatawan da yi maka domin ka fahimci hakikanin ina ne yake so dosa domin watakila wani zai zo maka da fatawa a dunkule wata manufa yake da ta karkashin fatawar saboda haka tambaya ce ko zai kawai menene hukuncin kaza kana gina akan halal ko haram shikenan yanzu an bashi fatawa an bashi dama to amma ana buƙatar wanda zai fatawar to ya yi bayani filla filla kafin mai amsa masa fatawar ya bashi amsa al-khamisa mas'ala ta biyar anna tafsisal buqati bin naziri la ba a bihi idan khala min almawani cewa a keɓance wani waje don a yi bakance a gun babu laifi in ya zama cewa wato ainihin ya wato wofanta daga duk wani abin da zai sa a hana ka kaga nan da ya ce zan yi yanka a kaza annabi ya ce da shi akwai wani gungin da ake bauta mawa a wajen a jahiliya babu akwai wani iri na jahiliya gun babu ya ce to zai ka cika bakancinka kaga in har ya zama babu wani abu na sabon Allah a wajen ko wani abun da zai hana a yi wannan bakancin to babu laifi asabisa matsala ta shida almanu idan kana fihi wathanun min awthanil jahiliya walau ba'da zawalihi haramun ne a je a yi wannan in ya zama a gun akwai wani gunki na jahiliya da ake bauta mawa ko da bayan ya gushe kaga yanzu wannan ai an riga an gusar da bautan gunkin tunda ana yi ne yanzu bayan musulunci ya zo wannan tambayar yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan musulunci ya zo an riga an wuce jahiliya amma annabi ya tambaye shi a jahiliya akwai wani abin da kuke bauta mu a wajen kaga kenan in dai akwai to koda yanzu babu shi to haramun ne a je a yi abu as-sabi'a mas'ala ta bakwai al-man'u minhu idza kana fihi idun min a'yadihim walau ba'da zawali haramcin yin haka din in ya zama akwai wani idi ko biki na jahiliya da ake agun koda bayan ya gushe an daina yi as-samina mas'ala ta takwas annahu la yajuzu al-wafa'u bima nazara fi tilka al-buq'a li'annahu nadhru ma'siyah idan ya zama cewa akwai bautan gunki da ake agun ko wani idi na jahiliya da ake agun to baya halatta a cika wannan bakancen domin bakance ne na sabon Allah akwai sabon Allah a ciki at-tasi'a mas'ala ta tara al-hadharu min mushabahatil mushrikin fi a'yadihim walau lam yaqsidhu wato jan kunne mai tsanani wajen karkai koyi da mushrikai wajen idin su koda kuwa kai ba manufarka bace duk wani idi wani rana da aka ce an keɓance wanda yahudawa ne ko nasara ko mushrikai suka keɓance shi to baya halatta ga musulmi ya rike shi kamar mutum ya ɗauka ma kansa duk shekara in ta zagayo zai birthday ma kansa kaga wannan yahudanci ne ko a wani keɓance wata rana a ce wannan wal children's day ne wannan father's day ne wannan mother's day ne wannan workers day ne wannan duka yahudanci ne duk babu shi a musulunci ba wani daidai a musulunci daidai a musulunci guda biyu ne kawai shine ranakun idi babba da karami shine kawai abinda musulunci ya sani amma a keɓance wani rana a ce wannan an ware shi kawai din saboda ranar ko farin cikin haihuwar wani ko bakin cikin mutuwar wani wannan babu shi a musulunci babu shi a musulunci da haka wani zaka ga wani ma ko ziyara makabarta ne wai ya sa makansa cewa yau babana ya mutu ranar sha shida ga watan kaza da ka duk shekara sai ranar sha shida ga watan kaza kafin zai tafi makabarta ya mishi addu'a wannan yahudanci ne babu shi a musulunci duk sanda aka samu dama zuwa ziyara ake ayi addu'a ba a keɓance wata rana ta daban idi guda biyu ne a musulunci a shekara sai idi na sati sati shine ranar juma'a al'ashira matsala ta goma la nazura fi ma'asiyatin ba a yin bakance akan sabon Allah alhadiyatu ashara matsala ta goma sha ɗaya la nazura libni adama fi ma la yamliku dan adam baya yin bakance akan abin da ba mallakin sa bane Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته